اهتزت العود فمن دونه الكرسي والعرش والحوض ضريح به أمسى محمد راقدا به العلم والتقوى به الكرم والمهد ضريح به أمسى النبي وحوله وزيرا وهل تمت لأشبائهم أرض ومنبره ما بينه وذريه جلال لقلبي عنده مربع حفظ على آلها أهدت حياة شوقا وقد حالدوني مهمه أسف أرضو فما أيش من أمصاب قول خساويا وزيرته حول النقاد محروض نبي له حل الغناعم ومن غزاء الإبو نصرا ومسجده العرض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يبقى لي القبل والموضوع عليه صلاة الله ثم سلامه بأين الرضا سعي وسعدي متى نمضو عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين قد حدوا حرف الضاد حرف الضاد شويتي
darihum ladal azra bihi tazzat al-ard kabari mai girma ya tabbata waje da ake kasa budurwar kasa mai daraja ita ce madina ita ake cewa azara daga sunayen madina ne madina daiba daba azara sunayen kenan suna da yawa ce kabari mai girma ya tabbata a waje a kasar azara shi ne madina wannan kabarin famin duni hilkursi tazzatil ardu da shi ne kasa ta girgiza saboda farin ciki da murna yana cikinta duk kasar duniya sai da ta girgiza saboda kwanciyar manzon Allah cikinta famin dunihil kursiyu koma bayansa kursiyu wal arshu da al'arshi wal hauru da tafkin alkausara koma bayan wannan wajen kabarin yake a daraja kabarin ya fi al'arshi ya fi kursiyu ya fi tafkin alkausara to ai shi ne mai su duka ai dole ya fi su na'am darihun bihi amsa muhammadu raƙidan in baka sani ba wannan kabarin shine kabari da muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana kishingide a cikinsa bihin ilmu ilimi na nan da shi wattaqwa gundarin asalin tsoron allah yana nan kabarin
bihi alkaramul mahab alkaramul mahab karamci tsantsan karamci na Allah bihi yana nan wajen wannan kabarin
darihun bihi kabari ne wannan da shi amsan nabiyu manzo annabi muhammadu ya zamanto
wa haulahu wazirahu yana cikinsa a daura da gefensa kuma waziransa guda biyu sayyidina abubakar siddiqu da sayyidina umar faruku radiyallahu anhuma ce masa alfarma a sashi shi ma a can shi ne ta ce ai ba komai ta yi da ya amiral muminina ba komai to shi ne da yawa fati aka sashi a nan shi ne ta ce ga watannin guda uku duka sun halu Allah ka ba mu albarka na'am wannan wannan riwayar ita ce shehu yake nuni zuwa manya-manyan na'am wamin baruhu mambarinsa ma bainahu wa darihi abin da yake tsakanin mambarin annabi da kabarinsa zinanun liqalbi aljannatu ne nan ne ma baina baiti wa minbari illa rawdun min riyadil janna rawdatun min riyadil janna kaba daga kabarinsa zuwa wajen mambarin dausayin aljanna ne ni nan nan ne ake cewa rauda in ka shiga nan kai kanka kasan ka shiga aljanna shi ne shehu ya ce likalbi marba'un hafaru wato yalwa mai faɗi da kaka da farin ciki ya tabbata ga zuciyata yayin da na zo na shiga wannan wajen inda hu na wajen wannan wato rauda ala ahliha uhditta haya ni ina ba da hadiyar gaishe gaishe nawa a bisa ahalinta tashawuqan ina mai shauƙi gare su wa qad hala duni mahmahum jeji kuzufin arabin mai fadi hala ya rabe wato tsakanina da su mutanen madina
fama aishu man amsa bi kaula khasawiyan babu ina rayuwa mai daɗi ga wanda ya zama yana rayuwa wato a- ake zaune a kaulaha waziratuhu haulan naqa mabotansu ababen so kuma suna can gefen wajen naƙa shi ne madina zammaha raudu rauda ta tare su
nabiyun lahu halal ganaim annabi muhammadu shi annabi ne da wato ganimomi suka halatta gare shi wa huwa man gaza shi ne wannan da hakika ya yi yaƙi don ɗaukaka dinin allah uribu yi a ir azanar aka razanar da kafirai da albarkacinsa nasran don ba shi nasara wa masjiduhu al-ardu kuma al'ardu ƙasa duka ko'ina da ko'ina masallacinsa kenan hadisi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani abu biyar da ba a ba annabawa wato kakabani na ba an bani razani na kafirai masirata shahari sannan kuma aka halatta mun ganima ko sannan kuma aka sanya mun ƙasa ko ina nawa masallaci ne waje lalle al'ardu kullaha masjidan wa dahura duka an bani wannan to waɗannan abubuwan da aka ba shi aka keɓance shi da shi shine shehu yake faɗa su na'am alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah amma sannan salamuhu gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne yabqa liyan naflu nafulu nafila yake wanzuwa gare ni ina yi ba na bari wal fardu da kuma farilla duka ina tsaye da su albarkacin salatin maga manzo Allah alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa bi ainin rida sa'ayi aiki na ko ina bisa ainihin idaniyan yarda na Allah da manzo Allah wa sahabi matanan zu sahabbai na duka suna kan idaniyan yardar Allah da manzon Allah mun gode ko da yaushe muka shuɗe muna nan an mun shuɗe ma duka da aikinmu da sahabbanmu da masoyanmu duka muna cikin yardar Allah da manzon Allah sallama na'am alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma nan salamuhu gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin sahabbai ala dini qad khaddu Alu da sabu haƙiƙa su ne suka zaburar da bayi aladdini a bisa riko da addinin musulunci radiyallahu anhum حرف القاف قديما فرب المصطفى عبده الحق ولي في جناب المصطفى الهب والشوق يصلي عليه ربه وعبده وأثني عليه حالة الحب والعشق ومدهي مقبول وإني خادم وإذ كنت مقبولا تبين للإتقو يهيمون شوقا بالرباب وفرسنا وجمع هبانه وأحمد والفرق وهل يتأتى حب غير محمد فهب سوى الماهي الأماية والفسق سواه بآل المصطفى وصحابه ومن كان صديقا متى حصف الحق وقوم كقوم هاد أولئك سرمدا فأمره موصدق وهبه موصدق فمالك والنعمان آمد كلهم كذا الشافعي لولاهم أظلم العفق كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد سالق العلم الرق وكم بينهم أو بالهم من محمد وأمر بنور منهم يهتدي الخلق قد اقتبسوا من ضوء أحمد فارتقوا زرع قلل في المسجد ما فوقها فوق فيا رب حبلي هبهم واكتفاءهم وفوق وساقهم وليزل عني الرزق وعن كلهم حبلي تمام وراثة بفعل يحاكي فعلهم وكذا خلق بجاه رسول الله أحمد سيدي وزينة كل الناس من خلقه الرفق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى الأمر الرزق عليه مع العال الكرام وصحبه صلاة بها يبقى ليدق والمحبوب حرف القاف harafin kafi shehu ya ce قديما tuni فرب المصطفى عبده الحق li kadiman tuntuni li alhubu wa shauku مم.
soyayya da shauki ya tabbata gare ni tuni Fi janabil Nabil Mustafa.
Mustafa, a janibin nan na abin zaben Allah فرب المصطفى عبده الحق na yi rantsuwa da ubangijin mustapha shine bawa na allah wanda yake na gaskiya sallallahu alaihi wa ni ko tuntuni ina cikin shauƙinsa da soyayyarsa
يصلي عليه ربه shi annabi muhammadu ubangijinsa allah yana yin salati a gare shi وهو عبده shi ne kuma bawa nasa talkilo mafificin dukkanin bayi sallallahu alaihi wasallama وأثني عليه ni ko ina ina yin yabo a gare shi حالة الحب halin soyayya والعشق da kuma shauƙi duka ina salati ga manzo Allah
ومدهي مقبول yabo na ga manzo Allah maqbulun abun karba ne وإني خديمه ni kuma khadimin manzon Allah ne وإذ كنت مقبول مقبولا tunda yayin da na kasance halina abun karbuwa a hadararsa تبين لي العشق sai yanci ya bayyana gare ni babu bauta babu wahala a cikin rayuwata domin na samu kabuli gurin manzo Allah sai na zama cikakken ɗa mai yanci صلى الله عليه وسلم يهيمون شوقا بالرباب wasu daga cikin mutane suna gigi cewa shauƙan dan tsananin shauƙi bin rababi da san budurwa rababu da وفرتنا kuma budurwa fartana akanta suke gigi cewa suke yin shauƙi وجمعي ni هباني ko وأحمد na cikin jama'a ina cikin jama'a habani hubba ahmada ya bani son annaba ahmadu والفرق da rabuwa na da jama'a na zama na kaɗai ta ni kaɗai ya bani so shauƙi na ga annabi amini ni gigi cewa ta duka cikin soyayyen manzo Allah ne
وهل يتأتى حب غير محمد shin wai yana koyowa san wani Muhammadu صلى الله عليه وسلم san wani annabi ko yana yiwuwa kai ni ban ga yana yiwuwa ba كي- Mhm.
فحب سوى الماهي in har ya yiwu san wani mahi gurin wanda yake ganin yana yiwuwa to haƙiƙa san wani mahi العماية wannan wauta ne والفسق kuma fasiti ne duk wani abin da za ka so wauta ne inda ba annabi ba kuma wannan fasikanci ne don ƙarshen ta ƙarya ne a ciki da damfara na'am sai dai سوى حب آل المصطفى sai soyayya ga alayen gidan annabi abin zaɓin allah nan domin san su san sa ne shi shi ne su su ne na'am وصحابه da kuma sahabbansa ومن كان صديقا da wanda ya kasance mai gaskiya cikin soyayya da biyayya ga manzo Allah متى حصحص الحق ko da yaushe gaskiya ta bayyana yana bi duk wanda ke bin gaskiya a hanya annabi shi ma sansa gaskiya ne Allah.
domin sansa san annabi Muhammadu ne na ka sa mu cikin su.
آمين. وقوم قفوا من هذا أولئك سرمدا da wasu jama'u kuma da suka bi tafarkin waɗancanan ka mutanen da muka ambata su ne alu da sabu da ahalus sidiki to da wasu jama'u da suka bi tafarkin su kaga su ma su ne to su ma san su gaskiya ne وأمرهم صدق lamarin waɗannan mutane da suke koyi da sahabban annabi da kuma wato ainihin alaye lamarin su gaskiya ne وحبهم صدق kuma san su ma gaskiya ne فمالك daga cikin waɗannan mutanen mutanen Allah akwai maluku dan Anas imamu darul hijratu wa tanzili bi mazhaba
والنؤمان da Numanu dan Bashiru أحمد da Ahmad da Ahmad bin Hanbali كلهم dukkanin su هذا الشافعي haka nan Imamu Shafi'i masu mazhabobin nan guda hudu dai kenan dukkanin su Allah ya saka musu laulahu mu ba dan su ba أظلم الأفق da sasanni na duniya na addini da ya yi duhu kirin su suka haskaka lamarin addini
kazaka abul abbasi haka nan daga cikin waɗannan manya-manyan mutanen na Allah akwai abul abbasi sayidu na shehu ahmad tijani radiyallahu anhu ahmada mai suna ahmadu sayyidi shugabana
kazaka al-junaidu haka nan a cikinsu akwai imamul junaidu sayidu ɗa'ifatun sufiya as-saliku masani saliki na mai- mai mai shiga tafarkin Allah al-ailamu wanne yake basani cikin lamarin Allah al-shirku masanin tafarki mai tadodi na kware na manza Allah wa'annan dukkaninsu sansu da yabansu duk so ne da yabawa ga manzon Allah ba wauta ba ne ba fasikanci ba ne yi wa annaba ne don ma'aikatansa ne su ne su ne su ne shi shi ne su Allah ya saka musu lafiya
wa kan bainahum sai shehu ya ce da yawa tsakanin waɗannan aw ba'dahum ko kuma bayansu da daɗewa min muhammadin daga annabi muhammadu wa abdin binurin akwai wani bawa a nan tsakanin Minhum yahtadil khalq.
yatadil khalqu yana shiyatar da halitta bi nurin da hasken manzon Allah Sallallahu alaihi shi ma minhum Allah
kaga maka shagube wane ne shine maka fasa mm.
nace shine kaza ka abu abu ishaqa isaka ya sindini kaza ka aliyu si saman ilmul ilmu haqqu shehun ne ya da wannan ya tafiya irin tafiyarsa duk ja ka haɗe yi musu girmama su san su bin su duk iya maka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi na'am qad iktabasu min dawi ahmada hakika waɗannan bayan Allah sun hakika sun ɗosano daga hasken nan na Ahmadu fartaqaw sai suka ɗaukaka zuraqunanin zuwa tsoron daraja fil majdi cikin girma ma fawqaha fawqu wanda babu burbushi burbushin wannan tsororuwar darajar da suka kai rabi Allah anhu fa ya rabbi ya ubangiji Allah habli hubbahum na roƙe ka ka yi baiwa gare ni da soyayyarsu Allah ka ba ni san su Waqtifa'ahum.
Allah kuma ka ba mu san su Amin.
ka ƙara mana waqtifa'ahum da kuma koyi da su wa fukka ka kwance wa saqi kulle-kulle na da yake hana na tafiya zuwa gare su wal yazul anniyar riqqu ya zamanto yana mai kawar da ainihin in bauta daga bari na in zama cikakken dai da mai tafiya a tabarkin manza Allah
wa an kullihim habli tamama wirasatin ka ba ni cikakken gado an kulle mu da gare su baki daya da abin da suke da shi na ilimai da karamomi da ɗaukake-ɗaukake da shauki da wajenu to duka ba ni cikin zama na samu cikakken gado ga waɗannan bayan allah da na ambata duka adu da sahabu da su maluku duka su imamul junaidu da imamu maulana shahama da tijani dau duk da na ambace su waɗannan bayan Allah ka bani gadon su cikakken bi gado fi'ilin da yin aiki yuhaki fi'ilahum da yake kwaikwayo da aikin su wa kaza khulqu haka nan ka bani tada da take kwaikwayo da tada su shine ɗabi'a bijahi rasulillahi na roƙe ka Allah ka yi mun haka albarkacin manzo Allah ahmada mai suna Ahmada sayyidi shugabana wa zinati kulli nas wanda shi ado ne na dukkanin mutane man khulquhu rifqu wanda daga tadarsa arriku tausasawa ga halittar Allah sallam alayhi salatullahi latin Allah ita tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu nan gaisuwarsa salatan biha latin da ita ne minni ila alimu rifqu rizku rizku arziki yake zo mun min yake zuwa mini daga gare ni ilal alami zuwa halitta ka duka daga gare ni arziki ya bazu kowa ya sha ni kuma na samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi ma al-ali al-kirami salati tabbata gare shi da alayensa masu girma wa da sahbihi sahabbansa salatan biha salatin da ita ne yabqa li ad-dakku nikewa yake wanzuwa gare ni wal mahaqu da tishewa cikin halaran manza Allah Sallallahu alaihi wasallama harfu ra'i na'am رسومي أمده النبي ولا فخرا فما في سوى المده له أنصد شعرا رفضت جميع الشعر غير مديهه سوى دعوة المولى أو أقصد الذكرى رجوت إلى المولى بأحمد عاشقا وأمسيت من مده النبي عاك لشعرا رقيت زر العرفان في العلم فائقا وردت حويثة العلوم ولا فخرا رأيت رسول الله زاد ببغيته وما غاب عني الدار برا ولا فخرا رفعت لواء الذكر والمدح غارفا ببحر حبيبي حيث ألحمني الذكرى رماهي وأطيا في النبي وكلالته وأرمي به وجهي الذي يقصد الضيرا رميت به في عينهم ونحورهم وقد سلوه من إذهم أريدوا فقرا رموني وما نالوا مرادا وإنني بذكر رسول الله أقتلهم صبرا عليه صلاة الله ثم سلامه ليقضي فاجي ولم أقتسم وزرا عليه صلاة الله ثم سلامه أسوس بها قلبي لما يصلح الأخرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسقي البساتين والنحرا عليه صلاة الله ثم سلامه تديم لنا الألياء والمجد والسترا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تشفي شكايات للدهرا عليه صلاة الله ثم سلامه ليكمل خير الخلق نزمي والنصرا عليه صلاة الله ثم سلامه لتمحو به الأغلال والشرك والكفر عليه صلاة الله ثم سلامه تئس بها صحبي وتطفيهم شرا عليه صلاة الله ثم سلامه تسهل حج البيت وتطوي الكفرا عليه صلاة الله ثم سلامه تسخر لي كل البرايا ولا فقرا عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وأصحابه هم الدولة الكبرى حرف الراء narafin rashewa ya ce رسومي أمزاه النبي zane-zane na na rubuce-rubuce na yabannin annabi muhammadu ne ولا فخرا babu alfahari kuwa na faɗa haka cewa don rubututtuka na yaban annabi muhammadu ne
فما في سوى مده له أنقذ kuma الشريعة an suje shi'ira babu ina saƙa waƙa cikin wani yabo na ga manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sai kaga waƙa to annabi nake yabo sallama
رفضت جميع الشعر غير مدينة shehu ya ce na karkaɗe dukkanin waƙa wani yabon manzo Allah sai yabon annabi kawai na wata waƙa na karkaɗe ta ba ni ba ita a kowane maudu'i sai dai yabon manzo Allah sai abin da zan yi hidima na addinin musulunci sai kuma tawassulatu da shi na سوى دعوة المولى sai dai addu'a wato ainihin roƙon ubangiji Allah
أو أن أقصد الذكرى ko kuma ne nufin ambaton Allah to sai in yi waka in ambaci Allah
رجعت إلى المولى na koma zuwa ubangiji Allah dama daga gare shi nake بأحمد عاشقا ina halin kasancewa ta ina mai shauƙi ga annabi Ahmadu وأمسيت من مده النبي ni amsaitu na zamanto a Asali asali shi'ira.
shi'ira ina ɗaukaka sama da burbushin tauraro da ake ce masa shi'ira من مده النبي da sababin yaban manzon Allah na zama maɗaukaki har na fi tauraron shira ta ƙarshen falakai na fi ta tsawo na shige ta na samu wannan girman cikin ɗaukaka ne da sababin yabo na annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama
رقيت زور العرفان na hau tsoron ruwan sani da في Allah العلم فائقا ni kuma ina mafifici a cikin ilimi a zamani na duka ba mu mai ilimi kamar ni لا لا شيء إبراهيم fa'ikan fil ilimi dama ya faɗa aisha ya wannan zamanin wannan murfin sama ban sani ba bai rufe wani wanda ya kai na fahimta alkur'ani da hadisan manzan Allah ba sannan kawai wani ya zai ce mana wani kitabu da sunna bayan gidanmu har ka take kalli almajirin shehu dan dariƙa ka ce za ka yi ma wani zancen hadisi ko wani kitabu ai rashin kunya ne ka kaura mun mari malamin mu ubanmu da babu kamar sa in kuma ka ce da wani da kake jin ya san kitabu da sunna da ya kai shehu ibrahim ka fito da shi ka gaya mana sai mu yi mu ziyarce shi kuma mu tambaye shi sai shehu fa'ikan fil'ilmi kuma wannan duka daga manzon Allah ne dama komai na annabi ne kuma shi ya bashi na'am
warittu awisatul ulumi kuma na hore mawahaltan ilimai wala fakhara babu alfahari duk wani ilimi mai wuya da yi ciki kaka aka kasa gane shi tintintini ina zuwa yi na hore shi ai hadda qur'ani kafin a haddace sura ɗaya shekaru ai a kasa ina zuwa ma na hore ƙur'ani daga karamar sama a zamaninsa kowa da ƙur'ani biyu ya haddace kowa ya haddace duk karamar shi ibrahim ne baka sani wai ka sani na'am ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah gani ido da ido kuru kuru da da bi bugayati yayi baiwa gare ni da abun buri na da bukata ta duka manzon Allah ya bani wa ma gaba anni annabi baya fakuwa daga bari na barran a dandariyar ƙasa a sarari nake wala bahara ko a kogi nake na shiga tafiya cikin ruwa duka annabi baya fakuwa yana tare da ni ina ganin sa ido da ido mutukar zamani su waliyan Allah su suke faɗa sun ga annabi idan da sun yi shiru ba su faɗa ba waye sani ko an ba su faɗa mun ji mun sani ba mu kuma ya kaga mun kwana ciki dukkaninsu sun suka faɗa suka ce sun ga annabi ba shehu kadai ya fara faɗa ba duk mazajen da suke ganin annaba sun faɗa shehu tijjani ya ce kakana ya lamuce mu ko kyafta ido zan yi sai na ganin sa ko kyafta ido annabi baya fakuwa daga barin shehu tijjani ko manya-manyan bayan allah da suke ta ganin annabi irin shehu abdulkadir jiyali ko irin su shehu ahmad rufa'i ga suna shi da ya je mamaka da madina ya je ziyara annabi ma ya nema to ya rasulallahi kamar yadda imamu saudi ya kawo wannan karamar da ta faru a madina na shehu ahmad rufa'i mai ɗariƙar rufa'iya ko ai a tanwirar hulak fi jawazin ru'ayatul nabi wal malik littafin imamu saudi ya kawo wannan magana ya ce da ya je gindin kabarin manzo Allah sai ce ya ka san yan gida alil baiti ne ce ya rasulullahi ina shauki zuwa gurin nan ina ta aiko da sako duk wanda zai to sai na aiko da gaisuwa ta ruhi na kuma kullum sai ya zo to yau gani da ruhi na da jiki na gani na zo ya rasulullahi yau ba sako bane amma na neman alfarma ka bani hannunka na ya sumbance shi bakina da fuska ta samu albarka hannunka shi da almajiransa su takwas su da tsaitsaye sai aka ga hannu ya fito da shi gashi nan ya kama hannun ya rike ya sumbanta ba a taba ganin wani hannu mai kyau a duniya irin wannan sahabbansa duk suka kama wasu bayan Allah da Allah ya arzuta su da samun wannan farala kowa ya shafa hannun ma'aiki ya daɗe haka har bayan la'asar sannan kuma ya koma sannan ka ce waɗannan za mu raina ka dai raina su karama kenan cewa ahmadu rufa'i ko haka suke duka inna suke su komai kaga shehu abdul abbas marasi shi kuma yana ganin annabi ko da yaushe har ma ya ce da kamar za a ce a samu da kamar misalin sakan ko kyautawar ido a ce bai ga annabi ba to ba zai kirga kansa cikin muminai ba a ce zan samu sakan ɗaya ido kyautawar ido ban ga annabi ba wuce to ba zan kirga kaina ina cikin muminai ba to to duk waɗannan bayan Allah su ne suke faɗa cewa sun ga annabi kuma zancen su gaskiya ne ana ganin sa wanda duk ya ce ba a ganin annabi ƙarya yake shi dai ba zai gani ba yadda yawa ana samun wasu suna wasu waɗanda ba su samu albarkar rayuwa ba suna yin maganganu irin wannan na cewa ba a ganin annabi to wayannan bayan allah duk ƙarya suka yi koko da allah ya ce annabi rayayye ne tafiyarsa da mutuwarsa ba irin tamu ba ce duk ƙarya ne da allah ya ce wa alamu annafi kuma rasul duk babu annabi na nan muna tare da shi wannan da allah ya wa arzikin imani sai ya gan shi mun tabbatar mun yadda da su mun gama wanda suka gani ƙuru-ƙuru ido da ido yau wato gashi ne shehu gashi dai ra'aita rasulallahi ja da bugu ya ce wa ma gaba an dara barran wala bahara mun gode na'am rafa'atu liwa zikiri.
shehu ya ce na ɗaukaka wato tutan nan ta ambatan allah la ilaha illallahu muhammadur rasulullahi والمدح da kuma tutan nan ta yabo gharifan bi bahri habibi ina mai kamfata daga kogin nan na masoyina annabi muhammad haisu alhamani zikira yayin da shi ma'aikin allah ya cusa mun ya kimsa mun ambaton allah da kuma soyayyarsa
rimahi masu suka nawa wa asyafi da ta kubba na annabi annabi muhammadu ne
wa kinanati da kuma wato masu suka na na jifa wa armi bihi wajha allazi yaqsudu ad-dura ana jifan fuskar wanda duk ya nufin cuta gare mu sai in jefa masa annabi ya ishe mu
ramaitu bihi fi ainihim na jifa da shi cikin idaniyarsu wa nuhurihim da kirajensu wa qad sulibu min izzihim hakika an since an zare an kwace daga girmansu da daukakar da suke da ita
uwidu faqara an canja musu girmansu da talauci mu ko muna ta ci gaba muna cikin yalwa da wadata da kamfatanmu daga Cewa.
kogin manza Allah Mm, duk wanda ya ja mu ya shiga talauci insha Allah Mm, na sha wahala saboda albarkacin manza Allah dama arzikin ai daga gidanmu ake sanwa kowa shine gidan annabi ko Allah ta
Ram- ramauni sun jefe ni mahasada wa ma nalu muradan amma ba su samu muradi ba don jifa duka ya koma kawo kansu sun Wa'in- lalace Mm.
sun- sun tarwatse ya'yan sun lalace sun haukace Mm, an bar hanya kaga jifa ba ya koma kan wanda yi ba kenan ramauni wa ma nalu muradan Mhm.
wa innani hakika ni in yes bi zikri rasulillahi wato aqtuluhum ina kashe su da sabab da sababin Sabara.
ambato na manza la aqtuluhum ina kashe su sabaran dan hakuri da sababin hakuri na da ambaton annabi nake karkashe su don mai neman ka da fada to kai hakuri kan kai fada da shi kai ta ambaton annabi ka kashe shi kenan Mm, ka kashe shi wani ma ya ta zagi ce sai a yi ta zaginsa a yi ta magana ya ke magana an ki a yi magana ina da annabi zan magana kai ta talbace ta kaje kai ta magana sabaran shai wuce da haƙuri na kashe din mahasada kawai labarin su babu ina suke shehu fa shehu dabo ba shi nan kullum shehu na nan na'am alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga maza Allah.
thumma Sannan salamuhu gaisuwarsa.
ya khuzli sari Ina albarkacin salatin nan yana mai riƙan min tarna. A kai na duk wanne mun ba daidai ba fansa.
Mm.
Eh, wa lam aktasib wizra Ba tare da na tsururuci wani laifi ba. Abin da kai mun ka je ka yi amma albarkacin Allah ne zai karɓar mun fansa. A yi kace-kace da kai. A ya bari wa mun taƙi mun wajen fara.
wajabbara خذ للكرم يا رب النصارى كرنا daga Allah ba ruwan mu ba mu ji ba ba mu gani ba muna kwace lafiya lau muna ta salati ga annabi Eh, ba zagi ba ko ta ko hararan mu kai wallahi sai an karban mana fansa na'am alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa asusu bi haƙarni ni in yau ina shugabanta ƙarni na baki ɗaya biha albarkacin salatin mu ga manzo Allah lima yuslihul ukhra shugabancin ko da nake wa zamani na da abin da yake gyara lahira alaihi salatullahi salatin Allah tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne tuskil basatina ake shayar da gonakai wannan hara da kuma ƙoramai duka ake shayar da su daga hazarar salatin maza manzo Allah alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa tudimu lana al-aliya'a Tala- talatin nan tana mai dawwamar da ɗaukake ɗaukake da girmama girmama gare mu wal mazda da girma wasitra da dawwamar mana da sutura zahiran wa baɗinan alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu gaisuwarsa salatan biha Salatin da ita ne tushkil shikayati ake kawar da cikayoyi na ƙarace-ƙarace na da waiwai ake kakkau da ita addahara mutuƙar zamani alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma sannan salamuhu gaisuwarsa liyaqbala khairul khalqi nazmiya albarkacin salatin nan na wafiyayyen halitta annabi Muhammadu ya dinga karɓar nazamiya tsarin waƙa ta ta yabansa wan nasra da zubena waba waka ba cikin girmama shi da yin hudubobi gare shi alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa litamhu bil adlala nan salatin nan albarkacinta ne ake share wato bace-bace biye da ni wa shirka ake kuma take share shirka wal da kufra kafirci da kafirai duka albarkacin salatin nan duk a shafe su da mu alaihi salatullahi Shin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu nan gaisuwarsa tu'izzu biha sahabi tana buwayantar da sahabbaina tana girmama su wa tafhimu sharra tana kuma ije musu da tunkuɗe musu sharri ita wannan salatin alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه nan gaisuwarsa تسهل حج البيت tana hore mana da sauƙaƙe mana hajjajtar ɗakin Allah والتأويل كفرا tana kuma naɗe mana fako da jejjijjika da nisa goyon sai ga muna zuwa ɗakin Allah da zaula ta maza Allah kusa Allah ana lazamta wannan da niyyar Allah yanke hijabi Allah yanke mana hijabi mu mu samu mu shige dogon diwani Allah yanke hijabi kawai kawai gyara jakarsa annabi in ya kira sai tafiya
عليه صلاة الله Allah sa an kira da yawa a nan. Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه Sannan gaisuwarsa.
تسخر لي كل البرايا Sana salatin nan tana hore min dukkanin talikai.
ولا فقرا Babu talauci kowa ya taho muna so. Kowa yadda muka ce. Inna muka yi duk ku taho saboda zuwa ga annabi ne.
صلى الله عليه وسلم.
Ta hore mana dukkanin halitta amma wala faƙara babu talauci. kowa ya zo ya ƙoshi kowa ya samu abin da yake so kada kada a hore a tunkuɗo mana al'umma kuma babu babu ba ba kashi a'a a ba mu a ba mu arziki ba talauci kowa ya zo in ma mutum ya zo da talauci ya koma mawadaci أمم.
albarka haka kuma Allah ya yi Allah kai mana haka na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa وآل da alaye وأصحاب da sahabbai هم الدولة الكبرى alu da sabu su ne daula kubra wacce take babba ta manzo Allah radiyallahu anhum حرف السين na'am سلام على طيب وخير مواسي لكل معان حبه ومقاسي على خير ناس خير من وضع السرى فخير رسول جاء خير أناس وأفضل من يدعى لدفع نوائب وأفضل من يصل الأبايا وياسي وأفضل من يقري ويقرأ خير من أتاه من الأمده كل جناسي محمد عبد الله أحمد خير من يحمل كلفا وخير مواسي وأفضل ممدوح ينيل مصوبة وبذلا ولا ندم فله مواسي غرست بأمداه النبي سعادته فيأتي بأمداه وطيب جراسي لباسي وحسني مدو أحمد سيدي فأمنع حسن وخير لباسي إذا خمدت فكري مدعت محمدا فصرت ذكاء أزدري بإياسي تضيء لي الآفاق حتى كأنني أشاهد غيب الغيب دون نعاسي على المصطفى في كل بدء ومختم صلاة وتسليم بقاء رواسي مع الآل والصحاب الكرام قد اهتدوا فكلهم يهدي لخير أناسي حرف السين حرف السين شو يجي
سلام على طب وخير مواسي سلام غيسوا يتبتا ala ɗibbin a bisa dakto mai magani wa hairun wasin kuma fiyayyen mai yin taimako shine annabi muhammadu likulli mu'anin shi wato ainihin ga dukkanin abun wahala shine mai taimako ga dukkanin wani abu mai wahaltarwa a rayuwa ubbahu wa muqasi soyayyarsa kuma shine abun gogayya da shi
ala khairi nasin khairi man waɗi asara gaisuwa ya tabbata a bisa fiyayyen mutane shine annabi muhammadu fiyayyen kuma wanda ya taka ƙasa ya yi tafiya fa khairi rasulin ja a khaira una fiyayyen manzo da izo yana fiyayyen dukkanin mutane
wa afdalu man yud'a li daf'i nawa'ibin annabi muhammad shine fiyayyen abin kira dan tunkuda dukkanin musibu da annobobi baki daya wa afdalu man yusdil ada shine fiyayyen mai tunkudo da yin baiwa da bai baye baye wai wasi yake kuma yin taimako ga halittar Allah kakab annabi muhammadu
wa afdalu man yaqri shine fiyayyen wanda yake yin garar baki
wa ya ƙara'u khaira man atahu yake kuma yin gara ta baki gare su shine yake girmama fiyayyen duk wanda ya zo gare shi min al'amdahi kullu jinasi wanda dukkanin jinsosi na kowane halitta suke zuwa gare shi da yabanni kullum ga manzo Allah da kowane yare a duk duniya ana yaban annabi kowane jinsi da kowane suna zuwa suna suna suna yabo ga manzo Allah ka zo wajen ziyara ka ji yare kala-kala kowa yana yabo kowa yana ma muna yi mai larabci mai hausa wannan muka ta madinatu muna ta karanta bushara muna ta karanta nishadi muna ta yi muma ko mune da larabci idan muka ga wasu sun zo su ne da yaran su muma sai mu koma hausa don duk yana ji wasu mutane ban san wani yare ba ne yi suke yaren kamar ihu amma idan duk mutanen su suka zo da sun ji kowa sai ya fashe da kuka kowa sai kuka ana yin wannan zaka ji to a nan ne muwa muka ce bismillah na'am muhammadu annabi muhammadu abdullahi bawa ne na Allah ahmadu shi ahmadu mai yawan yabo ga Allah khairu man yuhammalu kallan shine fiyayyen wanda yake daukan nauyaye-nauyaye na halittar Allah fawa khairu muwasi shine fiyayyen kuma mai yin taimako ga bayi ga baki daya sallallahu alaihi wa sallama wa afdalu mamduhin shine fiyayyen abin yabo duk wani wanda za a yaba annabi ne mafificin duk wani wanda za a yaba yunilu mafubatan da ake samun wato lada da sababin yabansa wa bazlan da kuma baiwa shine annabi Muhammadu wala natmin salahu qawasi kawasi karfafan tagoyi masu karfin nauyin baya lana- da karfin kafahuwa lanar ta yi taushi ta zama ba karfi min sana'u da sababin yaban maza Allah sallam sai jiki sai ruhi ke rauni jiki ma ya kasa saboda sirrin yaban Allah sallallahu kaga mutum da karfi ya to hadara zai ziyara gab gab gab assalatu wassalamu alana maza kaga mutum ya eh week Mm, haske ya buga sai sai wajen manzon Allah na'am garastu bi amdahin nabi sa'adati na yi da shan arziki na bi amdahin nabi da yabo na annabi muhammadu fa ya tiba amdahi ya al'ajabin daɗi da tsarki na yabanni na gare shi wa tiba girasi ya al'ajabin girma da daɗi na dashe na da ya zama soyayyar annabi muhammadu ne
libasi abin ɗaurawa ta na tufafi wa hisni da tsari na daga barin abkuwa cikin sharri da wahala madbu ahmada yabo na annabi ahmadu sayyidi shugabana fa amna'u hisni sai yana mai birnin yana mai mafi tsaruwa daga barin abubuwan sharri wa huwa khairu libasi kuma tufafin nan shine mafificin abin ɗaurawa na a yi ado da shi yaban manzan Allah idza khamidat fikri idan tintintini na ta fice na dukunkune na kiki kaka madahtu muhammadan sai na yabi annabi muhammadu da na ji ni dum dum ina zan yi da na ji haka sai na yabi annabi muhammadu fasirtu zaka'an take sai in zama mai kaifin basira da kaifin ganewa azzari bi iyasi in zama ina mai wulakantarwa da malan iyasu wani mai kaifin basira ne ana buga misali da shi a duniya a lokacinsa wajen fasaha da ganewa malan iyasu to idan na yabi manzo Allah sai in ji ni na zama na yi kaifin basira wa ne malan iyasu na wulakantar da shi ma kwakkusa da kafata ba zai zo ba saboda komai da komai yana cikin annabi na tudi uliyal afaqu dan tsananin basira da ganin mugayyibatu sai a sasa- sasanni na ƙasa na duniya ta dinga haskaka gare ni hatta ka annani dinga ganin komai fau faifai har ma ka ce dai ni in yi ushahidu gaibal gaibi ina ganin gaibin gaibi dan tsananin abin da nake tuka daga halaran maza Allah duna nu'asi ba tare da gyangyaɗi ba ina ji ina ganin komai ana nuna mun ko Sa- ka- ko kawai da uwa dai ka ji to gaibu ma ya gangaro a kansa shehu gangami na
salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah ala al-mustafa ya tabbata a bisa abin zaɓin Allah fi kulli bad'in cikin dukkanin farawa wa mahtamin da cikawa baqa'a rawasi Salatin nan da tasalimi ya dinga wanzuwa irin wanzuwan nan ta fan dutse wanda ya mamaye ƙasa ya dankare Allah ya dankarar da salatin mu ga manzo Allah kamar haka ma'al ali tare da alayansa masu girma wa sahabil kirani abai masu girma hadita daw maƙiƙa suka shiryatu fa kulluhum yahdi dukkaninsu ko kowane ɗaya yana shiryatar da bayi li khairi unas ya zuwa fiyayyen mutane annabi muhammadu Sallallahu.
radiyallahu anhu to wannan abin da ka- wani zai ji ya ce ga shehu ya ce yana riskar gaibin gaibu wanda za su ce kaji ba to suna sun faɗa ko habiyawa annabi bai san gaibu ba to gashi kuma amma an zo an ce gashi shehu ma ya ce ku shahidu gaibal gaibi ka san wannan wajen wata dambarwa ce to abin da sauki shi abin da yake tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama na mu'ujiza na sanin gaibu da mugayyaba to annabi na da shi Allah ya tabbatar da haka kuma gabaki ɗaya ga abubuwan nan a nasoshi to idan ya zama to mu'jiza ne da girma ga manzon Allah to irin wannan zai iya samuwa ga waliyi daga waliyarsa shi kuma ya zama karama yago babu wanda zai hana haka mun sha kawo misali in muka ɗauko na hadisi inda za ka ga mazala ya yi sani da gaibu a harkokinsa da sahabbansa in ka ɗauko wani waliyi daga waliyan al'ummarsa sai ka ga irin wannan harfan bi harfin shi fa ba mu'jiza ba ce karama ce amma irin wancan ne babu rarrabewa misali kowa ya sani akwai hadisi sahihi mursali na wabisatu bin sam'ana ko wabisatu bayan isha sai ya tafi wajen manzala abinda yake kai kawo a zuciyarsa menene alkhairi ma huwa birru abinda ake cewa birru wannan mai biyayya Allah ne birru mai alheri ne to shi me a fassara masa me birru sai ya tashi ya tafi zai tambayi manzo Allah wannan hadisin kowa ya san shi yana Buhari yana Muslim sannan yana cikin manya-manyan littattafai duka na hadisi hadisi dai mursali malam nawawi ba ya kawo shi a arba'una hadisan ko ni yaron dan islamiyya da kace hadisin wa bi satu bin sam'ana ya san shi da ya zo wajen annabi da daddare sai gaisuwa sai ya zauna haka gefe to shi kenan bai ce komai ba sai annabi ya ce da shi ya kai wa bi satu ka zo ne kana tambaya akan alheri ko shine birru sai ce to alheri birru shine kaza birru shine kaza amma manzo Allah ya masa tsari da abin da bai tambaya ba shine ismu laifi ba ya ya wa misata ko annabi ya ce ya wa misata ji'tu tas'alu anil birri al birru husnul khulqi wal ism ma haka fi nafsika wa karihta an yaqal an nasu albashi 40 hadisan ba wadda sati ya gaya wa annabi ne abinda yake cikin zuciya na wabisatu ba gaibu ba ne to yanzu wannan hadisin bai nuna maka annabi ya san gaibu ba to irin wannan hadisan sun ba adadi to a waliyan annabi kuma in suka sami irin wannan su ba mu'jiza ba ce karama ce kana karyata nasu to ka karyata ma na manzan Allah duk da gashi an waye gari ana karyatawa Malam Muhammad Tijani dan za mu zancen waliye ka san shine kat mutanen muke farawa tanan muke karewa shi kuma akwai Abdullahi al-Bukili daya daga cikin wato sahabban shehu tijjani ne shi kuma a halarar shehu tijjani yana da aboki ana ce masa muhammadu hirzullah haka suke ba sa rabuwa kamkam abokan juna ne kowa zai ce ka ga zara ka ga wata sai rannan bukini sai mafarki dan wannan nasa abokinsa ya mutu har ma an yi janazarsa yana kuka yana cikin bakin ciki sai ya farka daga bacci hankalin za ta she sai maza ya tawo wajen shehu tijjani zai gaya masa yana zuwa ya gaida shehu ya zauna bai ce ga mafarkin da yi ba shehu a fassara masa sai shehu ya kalle shi ce za ka rajulun fita alaihin lailata kaga a nan an haɗa abubuwa biyu na farko an yi kashafi abin da yake gaibu shehu an yaye mai ya gani na biyu kuma an yi fassara ta mafarki wannan wani ilimi ne daban da allah yake bawa bayansa ya ce wannan mutumin da kai mafarki ya mutu a daren jiya a wannan lokacin da kai mafarkin fatahi aka yi mar daga halar allah na ɗaukaka an fassara mafarki ko? an faɗa abin da ba a faɗa ba ko to wannan karama ce wancan kuma mu'jiza ne kuma duk wanda ka taba ka shiga uku yawa kuma an samu wani daga cikin su ya taho ya ce yana so ya tambayi shehu tijjani a tambayoyi guda uku da ya zo shehu ya shiga ciki da isha sai ya yi sallama sai shehu ya ce a ce ya shigo da ya shigo sai ya zauna kuma ya zo zai tambaya ne akan yin kaho shin kaho dama suna annabi ne to ana yin kaho da daddare ko ko sai da rana ko sai da yamma sannan zai yi tambaya carbi lallai sai da hannun dama ake ja ko an mutum ya gaji zai iya jansa da hannun hagu ba biyu ba na uku kuma imamul mahadi da zai so zuwansa alheri ne ga muminai ko ko ba zai zama alheri gare su ba wannan abubuwa uku yake so ya tambaya yana zuwa ya zauna kafin su gaisa da shehu sai shehu ce maza maza a je waje wani yana nan wanzami yana jiran sai wanzamin nan ya shigo yana shigowa sai shehu ya tuwa bayansa ya ce ya ci gaba da yi makaho bai ce komai ba yana kallo a zuciyarsa sai ya ce to amsa tambaya ta ta ɗaya ta fita shehu yana tunan carbi kasan shehu tijjani shi ba a taɓa ganinsa ba carbi ba iya rayuwa kakaf shehu tijjani mun faɗa ko yana zama rukar carbi da asuba da daddare komai dare komai rana ko ba a taba da shehu tijani mai tunani ko mai hango shi ma wanda suka yi rayuwa da shi ba a taba yau tunanin a hango shi ba carbi ba shi kullum yana da carbi shi ne imamun nazifi yake cewa barkana shehu na yi lazimu subhatan wa inna hadha shi'arul a'immati to shehu tijani ko me yake da carbi yana jan carbi yana ta jan carbi a neman kaho can sai shehu ya dawo da carbinsa hannun hagu yana da sai wannan mutumin ya ce a zuciyarsa amsa tambaya ta ta biyu ta bayyana misabai gefe can sai shehu ya ce da yawa mutane suka rikice akan zuwan dan uwanmu sharifi imamul mahadi zuwansa ba wani bala'i ba ne alkhairi ne